الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin baban da yake bayani game da hani akan abin da ya shafi zagin iska wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan babi na gaba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء na'am babu qaulin lahi ta'ala wannan babi zai yi mana bayani dangane da fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace yazunnuna billahi wato waɗannan munafikai yazunnuna billahi suna yin zato ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ghairal haqqi wato zato wanda yake ba na gaskiya ba zannal jahiliyyati wato zato na hali na jahiliya wato irin zato na lokacin jahiliya wato mushrikai munafukai lokacin da za a fita yakin uhudu zaton da suke shine suna zaton cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba zai dafa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba da mumine suna tunanin cewa Allah tabaraka wata'ala zai tsame hannun shi game da tafiyar muminai da ma'aiki alaihi salatu wassalamu za a musu kurunkus sai zamanto suna zaton wannan a cikin zukatansu ya ƙuluna suna faɗa suna cewa hallana min al'amri min sha'in shin muna da wani al'amari shin hallana min sha'in shin muna da wani abu min al'amri game da lamarin wato yiwuwar yaƙi ko kuma rashin yaƙi wato wannan suna magana akan abin da ya shafi ƙaddara wato hallana min shay'in wato ba mu da wani komai min al'amri game da abin da ya shafi lamarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kulka ce da su innal amra kullahu lillahi wato haƙiƙa al'amari ga baki ɗayansa a hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala yake abin da ya shafi nasara da kuma kishiyar nasara da agaji da kishiyar agaji dukkaninsu a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake kuma nasara ga bayin Allah muminai Allah tabaraka wa ta'ala yana bayar da nasara ga bayin Allah ga bayin shi waɗanda suke muminai saboda wata hikima sannan kuma yana sawa bayin shi muminai su zamanto sun tabe a filin yaƙi saboda wata hikima kowanne cikin ba da nasara da kuma rashin ba da nasara dukkaninsu kowanne akwai hikima. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi haka saboda ya bayyana cewa cikin muminai akwai waɗanda suke bara gurbi, akwai munafukai. Ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alaihi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kaddara a filin Uhudu a samu masu yawa daga cikin sahabbai na ma'aike sun yi shahada. saboda hakan ɗin shi zai nuna waɗanda suka yi imani da gaske da kuma waɗanda suka yi imani daga baki saboda a wannan yaƙi na uhudu ƙaryar waɗanda suke da'awar imani da baki ta bayyana a fili ƙarara munafukai kenan saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ta fallasa su a waɗannan guraren wa ƙauluhu da kuma faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce, Azanni na billahi zanna sau'i. Wato, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi haka ne wa yi azibal munafiƙi na wal munafiƙati, saboda ya azabtar da munafikai maza da munafikai mata, wal mushrikina da mushrikai maza, wal mushrikati da mushrikai mata, adh-dhannina billahi wato waɗanda suke yin zato ga ubangiji tabaraka wa ta'ala zanna sau'i wato mummunan zato suke yin zato zato wanda yake maras kyau zato wanda yake mummuna ga ubangiji zaton da suke shine Allah tabaraka wa ta'ala ba zai taimaka wa ma'aiki ba sahabbai za su shiga cikin kunci za su shiga cikin halin kakanikayi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da'iratu su'i ko da'iratu sau'i wato kewayoyoko musiba wanda take mai muni alaihim tana kansu su waɗannan munafukai da waɗannan mushrikai a kansu ne musiba wanda take mai muni take fadawa amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka yi imani tare da shi suna tare da taimakon Allah suna tare da agaji na Allah suna tare da nasara ta Ubangiji wannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya kaddara wato duniya ta kasance al-rusulu da atba'uhum dukkanin su tubtala thumma takunu lahumul aqiba ana jarraba su ayyadi wani lokaci bangaren mu'mine su yi nasara wani lokaci su sha kashi amma dai da ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alwashin addinin shi sai ya ɗaukaka akan kowane addini. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun.
نعم قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح نعم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى الإمام ابن القيم الله تبارك وتعالى يجيك أنسى الرحمة يا فتاة مدى أبن ديشا في آية تفرقه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية yace fusira hadha dhannu wato an fassara wannan zato wanda munafikai suka yi shi lokacin da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka samu karaya a filin uhudu to sun fassara wan an fassara wannan zato nasu bi annahu subhanahu cewa haƙiƙa ubangiji tsarkakakken sarki la yansuru rasulahu ba zai taimaka wa manzon shi ba wannan shine abin da suka zata abin da suka zata a filin uhudu da aka je aka samu wannan karaya din wanda kuma wannan karaya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin sura ɗin ta zo ne daga karan kawunansu. Wato, saboda sun saba wa umarnin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama. Walaƙad sadaƙakumullahu wa adahu iz ta hussunahun bi izni, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا وأن أمره سيضمحل sannan kuma hakika al'amarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato sha'anin ma'aiki sayadmahillu da sannu zai gangare da sannu zai ɓace wato al'amarin ma'aiki abinda suka kalla a wannan lokacin da suka ga mushrikai sun yi nasara akan ma'aiki shikenan munafikai suka je suke tattauna a tsakankanin su to gashi ha in kuka ce ma za ku bi dai wannan Muhammadu bar inda ruwan shi zai tafi kun ga dai tun daga yanzu an fara dorawa wato waɗanda suke tare da shi an fara dora musu aya da zafi akan hannunsu an karkashe sama da mutum sittin wanda a lokacin waɗanda suka yi shahada cikin sahabbai na ma'aiki kaso mafi tsoka cikin mutum sattin ɗin dukkaninsu al'ansaru ne waɗanda suke muhajiru na su wuce goma sha ba amma sauran dukkaninsu cikin mutum saba'in dukkaninsu al'ansaru ne zamanto su ce ina wani ga wani an kashe shi wani ma an kashe shi wani ma an kashe shi to haka haka yanzu in kuka kyale muhammadu nan duka mutanen naku yaran naku za a kashe su sai suke zaton cewa anna amrahu sayadmahillu al'amarinsa da sannu zai gangare wa fussira bi anna ma asabahu sannan kuma sai aka fassara cewa hakika abin da ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi da sahabban shi a filin Uhudu na kashewa mutum saba'in cikinsu da aka yi lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi ba kaddarawar ubangiji bace ba hikima bace ta Allah kawai an fi karfin su ne karfi ne na tuwo aka nuna musu saboda munafikai a wannan lokacin sun kore kaddara sun nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba hikimarsa bace ta sa aka ci nasara akan mumine inda son Allah ne saboda ai mumine su ne masoya Allah makusantan Allah yaya za a yi a ce bayan shi nagari a ce an ci nasara akan su sai zama to sun fassara haka ya zunnuna billahi ghairal haqqi kenan dhannal jahiliya to shi kuma adh-dhannina billahi dhanna saw yace fa fusira bi inkarin hikmati sai aka fassara wato azzani na billahi zannan sau'i wannan mummunan zato da munafikai da mushrikai suke yi to an fassara shi bi inkarin hikimati da musan hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake dora ta akan komai duk abin da ka gani cikin addini ba abin da zaka ce babu hikima a cikinsa alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha sannan kuma ba kowane abu bane wanda yake Allah ta'ala ya yi umarni da ayisa a ce dole sai mun gano hikima a cikin dan me yasa aka ce a yi kaza akwai wanda hikimarsa a fili karara take akwai kuma wanda hikimarsa sai waɗanda suke arrasikhuna fil ilmi akwai kuma wanda hikimarsa take khafiya ce ga kowa Allah tabaraka wa ta'ala shi ya baiwa kai kanshi sani wa inkari na qadari da kuma musan kaddara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala suna ganin cewa al'amr unf unf wato waɗansu daga cikin ƙadariya kenan wannan daga cikin wannan al'umma ɗin akwai waɗanda ake ce da su ƙadariya wanda suke ganin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba shi bane yake kaddara abubuwa abubuwa suna zo mishi ne kitibis wa annal amra unfun al'amari kawai ana yin kitibis ne in kaji ana cewa kitibis ka fita kawai baka shirya ba baka yi ba zata ba kawai ku haɗu da wani to wani ba ga ba za ka zo ka suka ce to dan abin da yake waruwa a cikin al'umma a cikin bayan Allah haka ne kawai abin sai ya zo shi tsautsayi zai faru to shi kenan in ya faru Allah ce to na yarda tun da dai abin ya faru su suna ganin cewa abu sai ya faru ne sannan Allah ta'ala yake sanin da faruwar shi wa inkari an yutimma amra rasulihi sallallahu alaihi wa sallama da kuma musan ubangiji tabaraka wa ta'ala zai cika al'amarin manzan shi sallallahu Alaihi wasallama sha'anin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama wa an yi zihirahu aladdini kullihi sannan kuma zai ɗaukaka wannan addini zai ɗora wannan addini na musulunci akan dukkan waɗansu al'adu ga baki ɗayansu duk wani addini wanda yake ba na musulunci ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alwashin sai ya ɗora addini na musulunci akan wannan addini ɗin هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وهذا هو ظن السوء wannan shine zato wanda yake mummuna allazi dhannahu almunafiquna walmushrikun wanda munafikai da mushrikai suka yi zatansa fi suratul fatihi a cikin suratul fatihi saboda a suratul fatihi lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tafi hudaybiya aka saukar da wannan ayar wannan sura din to da aka saukar da ita Umar dan Khattab saboda Umar yana ɗaya daga cikin wanda abin ya musu ciwo a lokacin zo ce ya rasulullahi alasna alal haqqi wa hum alal batil shin mu ba akan gaskiya muke ba su waɗannan mushrikai akan ƙarya suke mu ce ƙwarai ku haka ne Umar ce ya rasulullahi alaysa qatalana fil jannati wa qatalahum fin nari waɗanda suka yi shahada a cikin mu ba aljanna za su koma ba waɗanda suka suka mutu a cikin su kuma wuta ce muku musu yace ƙwarai ku ya rasulullahi fa alaman udud da niyyata fi dinina idan to ya za a yi mu yarda da kaskanci a cikin addinin mu a lokacin ma musulmin ta ba mu yarda da kaskanci ba kuma yanzu mun shiga musulunci a ce waɗannan mutanen sai rena mu Allah ce ka yi haƙuri ba a mun umarni da in yaƙi ba da Allah ya saukar da ina fata na laka fata habubi na umar ya samu da Allah ce ba ka ce ba za mu shiga maka yace na ce maka wannan shekarar ta ce maka wannan shekarar yace ce ba ka ce mu shekarar na amma ka ce ai za mu shiga maka ai mana saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala fara ko shi kenan umar ya koma ya zo wajen abubakar ya ce mishi gashi gashi ya faɗa manzo Allah aje a yaƙi a sai ya ce mishi innahu la rasulullahi walan yudayyahu Allahu abada ya ce manzan Allah ne kuma Allah ba zai tozartar da shi hal abada ba kalka damu daga ƙarshe da aka saukar da ina fata na laka fata mubina ma yake ce ina umar yake aka kira mishi shi ya zauna shi ya karanta mishi ita tana ɗanya ɗanya lokacin nan ce a fathun hu ya rasulallah yanzu a haka ɗin a cikin fatuhu muke to shi tsawon shalazu ya ce a fathun hu ya rasulallah ya ce ƙware ba umar ya ce fa ba mata nafsu ce lokacin da na ji haka sai raina ya daɗi to an zo an sa musu takunkumi ne an ce maka ba za su wuce kwana uku ba a ciki in suka shiga amma duk da haka kuma Allah ya saukar da inna fatahna laka fatahan mubina to kaji ba wannan ma'aikin Allah ne aka ce mishi inna fatahna laka fatahan mubina amma a lokacin abin ba a gan shi a kasu ba sai ya zama to munafikai suna ce shau ai haka ne da malamar shi ne umar shi kuma ya ce kai abin da ba za a amshi wannan walakancin ba reni ba za a amshe shi ba a lokacin baya musulmi ma ce bai dada reni ba balantana yanzu yana musulmi yana cikin izza a za a ce amshi reni to shi ne allah tabaraka wa ta'ala saukar da ayoyi na cikin suratul fatih wajen aya 29 na'am wa inna ma kana hadha ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار نعم الإمام ابن القيم يقول وإنما كان هذا sani dai kadai wannan abin ya kasance zanna sau'i wato mummunan zato ne da annahu zannu ghairi ma yaliqu bihi subhana saboda wannan zato ne na abin da bai dace ba ga ubangiji tsarkakakken sarki zato ne wanda bai dace ba a ce ka zata wa ubangijinka wannan zato kuma ya liƙu bi hikimati sannan kuma zato ne wanda bai dace da hikimar ubangiji ba ka dinga zaton cewa cikin ayyuka na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba hikima. Ai Allah tabaraka wa ta'ala shi ne siffanta da siffa ta hikima da kuma sani. Alimun ne sannan kuma hakimun ne. Saboda idan aka ce hikima shi ne ɗora abu a gurin da ya dace a gurin. Wannan ita ce hikima. Sannan kuma ilimi shi ne ka san abu ciki da bai. ɗari bisa ɗari to Allah ta'ala shi ne ya san waɗannan abubuwa shi ne yake da hikima sannan kuma shi ne yake da ilimi cikakken ilimi wanda ba ta waya a cikinsa wa hamdihi sannan kuma wannan abun bai dacewa da yabon ubangiji wa wa'adihi sadiq da kuma alƙawalinsa wanda yake na gaskiya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alƙawali zai taimaka wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi alkawali zai taimaka waɗanda suka taimaka wa addininsa wala yansuran Allahu manyan suruhu lalle ne wallahi ubangiji tabaraka wa ta'ala zai taimaka wa dukkan waɗanda suke taimaka wa addininsa to kaga cewa wannan alkawali na Allah tabaraka wa ta'ala alkawali ne wanda yake na gaskiya wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'adahu walakinna aktharan nasi la ya'lamuna faman zanna dukkan wanda ya zaci cewa annahu yudilul batila alal haqqi idalatan mustaqirratan wato haƙiƙa zai iya ɗora ƙarya akan gaskiya ɗorawa wanda take matabbaciya wanda zai ɗora wannan ƙarya akan gaskiya ƙaryar ta zamanto akan gaskiya da kowane lokaci wanda ya kuma hillu ma'ahal haƙu wanda gaskiya za ta gangare tare da wannan ƙarya au ankara ko kuma ya yi musan annama jarabi qada'ihi wa qadarihi haƙiƙa abin da ya gudana tsakankanin bayin Allah da hukuntawar ubangiji ne kuma haka Allah ya kaddara abin ya faru ba wai kici bane abin ya yi wa ubangiji ta'ala au ankara ko kuma ya yi musan an ya kuna qadaruhu li hikmatin balighatin wato kaddarawar ubangiji tabaraka wa ta'ala ga komai da komai ya kasance ya kasance ne ga wata hikima wanda take gamsasshiya hikima wanda take cikakkiya wanda yastahiqu alaiha alhamda wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya cancanci yabo akan wannan hikima bal bari dai za'ama ya raya cewar anna zalika limashi'atin mujarradatin wato haƙiƙa wannan abin da ya gudana abin da yake gudana cikin bayi kawai mashi'a ce wanda take mujarrada tsiretacciya game da hikima tsiretacciya game ga kaddarawa tsiretacciya game da hukuntawa ta Allah to fa zalika dhannu allazina kafaru ibn al-qayyim yace wancanan ka shine zato na waɗanda suka kafirce wannan shine irin tunanin waɗanda suka kafirta cikin kafirai akwai waɗanda ake ce da su almadiyuna almadiyuna wanda su suna ganin cewa kawai abubuwa da suke wakana a cikin duniya kawai haka ne take haka take ba wani zancen sawa hannun Allah a ciki ba zancen hukuntawar Allah ba zancen kaddarawar Allah kuma suna ganin cewa gaskiya za ta iya bajewa karya ta danne ta wanda kuma wannan kaga ta ci karo da alkur'ani Allah ya ce bal naqdhifu bil haqqi ala al batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq Allah ce bal bari dai na ƙazifu bil haƙi alal baƙi mu ne muke ɗora gaskiya a kan ɓarna fayyadmaguhu da kaji ma yadmaguhu ba ai kasan da hata ta gargaje ta fa'iza huwa zahiq ba ƙureta ta ma ƙureta ta shaƙe ta ba a ma maganarta wala kuma lwailu mimma ta sifuna wannan shine abin da Allah ta'ala ya kaddara to amma yanzu mutum ya dinga tunanin cewa ƙarya za ta iya tabbata a kan gaskiya har ta zauna daren dakan wannan ƙarya ta shafe wannan gaskiya ba zancen gaskiya fawailun lillazi na kafaru minan nar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce bune na azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafurta bune na azaba wanda take ta wuta alwail wadin fi jahannam haka ma yake alayhi salatu wassalam ya fassara kamar yadda yake cikin aljami na al-imamu tirmidhi hadithan abu sa'id al-khudri na'am wa aktharun nasi yadhunnuna billahi dhanna as-sawi fi ma yahtassu bihim wa fi ma yaf'aluhu bi ghayrihim ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده نعم
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء نعم ولو فتشت من, فت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر ومفتش نفسك وفتش دي وفتش نعم وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا الله أكبر وأكثر الناس ما لا يتي مفيا يوم متاني aktharun nasi kaso mafi tsoka cikin mutane ya zunnuna billahi zanna sau'i suna yin zato ga Allah mummunan zato fi ma yahtassu bihim cikin abin da yake bance su ga cikin mutane hatta waɗanda suke musulmai ne ga waɗansu lokutan maganganun da suke sun ci karo da karantarwa ta addini na musulunci wani lokacin za a ga mutum in abu ya faru da shi maimakon a ce ya meka lamarin shi zuwa ga Allah ya yi imani da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya kaddara haka ya kasance ya yi imani da hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala a kan shi dukkan abin da Allah ta'ala ya hukunta a kan shi alkhairi ne a gare shi mumini shi haka lamarinsa yake ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabatuhu sarra shakara fa kana khairan lah wa in asabatuhu darra sabara fa kana khairan lah wato haka al'amarin mumini yake to amma wani za a ga cewa lokacin da matsala ta faru da shi sai ga ya manta da cewa ga wanda ya kaddara wannan matsala din kuma in zai yi hakuri hakan din alkhairi ne a gare shi duk abin da ka neme shi ka yi ta addu'a Allah ta'ala bai baka shi ba ka rasa shi to ka ƙara godewa Allah wannan abin da a ce ka same shi to musiba ne a gare ka yace mafiya yawan mutane ya zunnuna zanna sau'i billahi suna yin zato mummunan zato ga Allah fi ma yahtassu bihim cikin abin da ya shafe su wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim sannan kuma da abin da Allah ta'ala yake aikatawa ga wunin su sai ga wani ya ce Allah bi muka mishi dai gashi nan wani a gabana aka aike shi amma wallahi karatun zuwa nake ina yi amma zai gashi na zo shi wani yanzu malam ne na wasa zuwa makaranta na wai malam ce wai wani shi zai karantar da mu su sai mutum ya zo ya zauna shi kaɗai yana shawara yana zai fasa karatu saboda so shi ya ga shi malakin ba da masu an shi ne kuma da malakin sai ya ce dan shi zai raka karantar da su nuna ne muka mai muka wa Allah kawai sai gidan wani kawai za a raka samu wani hasken ko irin mu kullum kawai biya duhu kaza kaza kaza kaza in ka je na magana ko sai kamar ma ba musulmi bane wallahi wani lokacin jahilci jahilci yana sawa mutum ya yi waɗansu maganganu wanda wallahi kai al'amuran da sai hakuri shi yasa duk yanda mutum yake ciko wallahi kokari ya dinga kokari ya yaye wa kanshi jahilcin da yake fama da shi dan jahilci ba abin da baya kore mutum ya faɗa yanzu da yawa za a ga wani yana da ko ce mu ba mu muke kasuwanci ba dai kasuwa ne suna harka wani za a ga cewa harkar shi ce ta abinci mai kyau yake nema amma Allah ya sa albarka cikin ta kawai zai su ce wallahi karkacewa hanya ce akai wani ya isa ma wani kayan tireda ya kawo mishi wannan kudin ya isa ma shi kin banza ko kwaya ke sai da kaza kaza kaza kaza ai wancan shirin shirin yau mu in wannan ne mu muka fara sai da ana inda a ce abin zai kawo kudi me yasa mu ya kamu ba ya jahilci wane ne Allah wala yaslamu min zalika ibn al-qayyim yace ba wanda yake kubuta daga irin wannan zato wanda yake mai muni illa man arafa Allah wa asma'ahu face dai wanda ya san Allah ya san sunayen Allah saboda daga cikin sunayen Allah akwai al-aziz daga cikin sunayen Allah akwai al-basiq daga cikin sunayen Allah akwai al-qabid to in kasancewa Allah mabuwaye sarki ne wanda babu abin da ke gagara shi wannan zai sa ka dora wa zuciyarka dutsi lokacin da ta hararo maka wani wanda gashi nan bai huce shekara ashirin ba da kuɗin da in aka ce tun da aka haife shi ya fara nema ba zai same su ba a yanzu sai ka ce a Allah aziz ba ɗan shekara ashirin ba ko ɗan shekara goma ya ga damar ya mallaka mishi wannan kuɗin kasancewa albasiɗu ne ya busuɗu liman ya sha'u kasan da cewa dan ka ga wani da dukiya karkace ta hanyar haramu ce wallahi wani ta hanya ce mai kyau ya nemi dukiyar shi kuma Allah ta'ala ya bashi amma sai ka ji mutane suna ta mummunan zato saboda su tunaninsu kawai sai ta hanya mai muni Allah zai baiwa mutum alheri sun manta da cewa hanyar mai tsafta idan mutum ya kama ta ta fi kyau sama da hanyar mai muni yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat sannan kuma kasancewa Allah shine alqabil dan kaga wane yana da karkace wannan ai mustahil ne ma a ce ya tsiya ce Allah a hannunsa komai yake sai ga wanda ba shi da yau jibi gata ga tariya shekara ɗaya shekara biyu in ka dawo kaga shine mai tallaba wa unguwa sai ga alhajin da unguwa ya gagaru kowa a jiha ya gagaru kowa jibi gata shekara guda in ka dawo kaji ana cewa ai alhaji abubuwa din gaba ki sun yi ƙasa ka gan shi ma ka kasa gane shi ya koɗe ya yi kaza ya kaza saboda wannan shi ta ce hikima ta Allah yarfa'u man yasha'u wa yuzillu man yasha'u yu'izzu man yasha'u wa yuzillu man yasha'u yana ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya so to sanin sunayen Allah shi zai taimaka maka ka gano cewa wane ne Allah amma in baka san sunayen Allah ba baka san wane ne al-aziz ba baka san wane ne al-basiq ba baka san wane ne al-qabid baka san wane ne al-mu'izz ba al-mudhillu ar-rafi kaza kaza to sai ya zamanto kana zato wanda bai dace ba wa sifatihi da kuma siffofi na Allah tabaraka wa ta'ala wa mujiba hikimatihi wa hamdihi da kuma abin da yake wajibta hikima ta ubangiji yake sabbaba hikima ta Allah da kuma yabon ubangiji abin da yake wajibta yabon ubangiji to wannan in kaga mutum ya kubuta daga irin waɗancan zato masu muni sai wanda ya san Allah to shi kuma sanin Allah ba zai yiwu ba ka san shi a titi dole sai ka tafi makaranta karatun nan wajibi ne dole dole ne bawan Allah musulmi ya san Allah a matsayinka na musulmi wajibi ne akan ka san Allah wajibi ne akan ka san manzon Allah wajibi ne akan ka san addininka akwai al-usulu thalatha allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha ko wanda a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mai littafin na Allah ta'ala a jikansa da rahama wato yana da littafi akan haka nan san wane ne Allah sunayen shi sanin sunayen shi zai taimaka maka akan ka san matsayin shi siffofin shi Allah zu rahamatin ne wannan zai taimaka maka ka ɗebewa ƙauna daga samun rahama ta Allah sannan kuma ka sa ka san da cewa shi ɗin zu iqabin alimin ne idan ka taɓa matsala Allah ta'ala zai iya azabtar da kai kaɗan kai aiki na alheri Allah zai iya tausayin ka inna rabbaka la zu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa innahu wa inna rabbaka wa inna rabbaka la shadidul iqab نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم wannan kai ta ganin irin waɗannan abubuwa kaga a zo maka da bangaren abin da ya shafi at-targhib sannan kuma a zo maka da bangaren at-tarhib ka gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba wani laifin da za ka ce ka tunkari Allah da shi ya gafarta maka ka roƙi Allah ya gafarta maka ya kasa gafarta maka ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim an gane falyatani al-labibu an-nasihu li nafsihi bihadha al-labibu mai hankali shine dhullubi ma'abucin hankali annasihu wanda yake mai nasiha ga 'yan uwanshi musulmai wanda yake bayyana wa 'yan uwanshi musulmai abinda alkhairi ne ga 'yan uwanshi musulmai ya dora su akan hanya mai kyau to faliya atani li nafsihi bi hadha ya kula da kyau ga kanshi ga waɗannan abubuwan da aka zana ya kula da kyau wal yatubu ila Allah sannan kuma ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wal yastaghfiruhu min zannihi bi rabbihi zanna sau'i ya dinga neman gafarar ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya gafarta mai daga zato wanda yake mai muni da yayi ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala walau fattashta man fattashta ibn al-qayyim yace da a ce zaka bincika duk wani wanda kake so ka bincika wanda yake jahili ne la ra'aita indahu ta'annutan alal qadar da kaga cewa wannan mutumin yana da kwai ta da karan hanci akan kaddara ta Allah subhanahu wataala inda a ce zaka biyo zaka kula da jahili keke da keke ka dinga bin shi taku bayan taku lawale bayan lawale to da sai ka gano cewa wannan mutumin lalle yana da ta da karan hanci akan kaddara wa malamatan lahu da kuma kosawa da zargi a gare shi akan abin da Allah ta'ala ya kaddara ya faru akan shi wanda bai so ba wannan don mutumin da yake bai san sunayen Allah ba da siffofinsa bai fahimci ba sunaye na Allah bai san ma'anar kaza ba bai san ma'anar kaza bai san ma'anar kaza ba wannan zai sa lokacin da wani abu ya same shi ce kai dama ma dai a ce yau din nan in fita ba ce dama ma dai a ce dinnan ruwa aka yi kai ruwan nan da aka yi dama ma a ce ba a yi shi ba saboda ya mai matsala da sauransu na ga cewa yana da malama malama duk abin da lam yula'imu abin da bai dace da shi ba abin da bai ji daɗinsa ba shi wani za ga cewa ba ruwan shi da abin maslaha ce ta awa ta amma shi duk abin da ya zama ba maslaha shi bace shi laysa maslahatan lahu bal maslaha li ghairihi shi baya ganin wannan abu in za ga wani shi an yi ruwa kowa zai fito ce alhamdulillah an yi ruwa saboda shi kuma ɗakin shi ya ruwa ce kai wani abu alhamdulillah kawai da za a ce ba da wani ruwa dama ba a yi shi ba kuma ya manta ho ya shifka gujiya yana ɗaya daga cikin wanda suke addu'ar Allah sa a yi ruwa amma yanzu an yi ruwa kurin shi ya ɗanyo ƙasa ya fito ya rasa yadda zai kuma ba shi da dala ashirin balantana ɗari wanda zai zo ya gyara ɗakinsa amma tun da ya ja ya canza akala wannan dama ba a yi shi ba kaza kaza kaza kaza saboda lam yula'im wa annahu kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza kaje yana cewa hakika yanda ya kamata dai a ce da dai a ce kaza da kaza kai ruwan nan da aka yi milimita 100 ina amma da ce 70 akan mu Allah ya yi wasa 100 ina za mu shiga da kanmu fa mustaqillun wa mustakthirun yace fa minhum mustaqillun daga cikin mutane akwai wanda zaka iya zaka yi ta samun wannan ka tobara daga wajen su kadanci wa mustakthirun daga cikin su akwai wanda za ga cewa ya kwashi da yawa wani za ga shi din zaman da zai yi ko to sai ya wata ka tobarar da za ga wallahi wallahi in wanda ya sani ya ta yayi ridda wani za ga cewa shi din maganganun shi mago wallahi akwai ridda a cikin su to amma saboda jahili ba za ka hukunta shi da cewa yayi ridda ba saboda laisa kullu man waqa fil kufri ya qawul kufru alaihi ba duk wanda ya fada cikin kafirci bane kafircin yake fadawa kansa idan mutum ya furta kalma ta ridda dole sai ya zama to ya san da cewa wannan kalma din tana fitar da shi daga ridda sannan kuma zaka bi hukunci akan yayi ridda amma mutumin da yake jahili ne yayi wata kalma wanda take ta ridda ba za ka bai hukunci akan cewa yayi ridda ba yace furta kalmar shahada amma malamin da yake son zama lafiya za ka ji an ce mai yayar dama ba ce yi kalmar shahada a ce a huce gurin ibn al-qayyim yace wa fattish nafsaka hal anta salimun ka binciki kanka shin kai zuciyarka lafiyan ta kalau ba ta da matsala game da abin da ya shafi waɗannan munanan zato din ko kuma kai ma kana daga cikin su Allah ta'ala kare mu Allah kare mu na'am fa in tanju minha yace idan har ka tsira daga waɗannan zatattuka waɗanda suke masu muni tanjumin zi azimatin to ka tsira daga baliya daga jarraba wanda take mai girma in dai halka tsira daga wannan wato tunani wanda yake mai muni to ka tsira daga musiba wanda take mai girma wa illa al-imam ibn al-qayyim yace idan kuma ba haka ba wato wa illam tanjumin hakina idan hal baka tsira ba daga wannan tunani mai muni ya zamanto kana yin tunani cewa dan me Allah ya yi kaza kaza ya kamata a ce yayi dan me Allah ya baiwa wani kaza ai wani ya kamata a ce an baiwa ba gano hikimar ba fa inni la ikhaluka najiya yace hakika ne bana tunanin zaka tsira a gaban Allah ba zaka sha ba la ikhaluka la azunnuka mun ga da kyau wato ikhal la azunnuka la ikhalu bana da tashi la ikhaluka na jin bana tunanin cewa zaka rabauta a wajen Allah subhanahu wataala saboda tunani wanda yake mai muni dan bawa yana yin sa to kullum zuciyar shi tana ƙara dafewa ne tana ƙara tsatsa ne sai ya zama to kullum tunanin nashi ba inda yake kai shi kullum tunanin nashi ba inda yake kai shi yana maida shi ne baya a wajen Allah subhanahu wataala na'am na'am فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية الفتح الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه فيه مسائل a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata a ce mun waiwaya zuwa gare su mun fahimce su al'ula matsala ta farko tafsiru ayati Ali Imran tafsirin ayar da take cikin suratu Ali Imran wanda malam ya shigo da ita a farkon wannan babi ya zunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliya a tsaniya matsala ta biyu tafsiru ayatul fathi tafsirin ayar da take cikin suratul fathi wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati adh-dhannina billahi dhanna saw الثالثة مسألة أكو الإخبار بأن ذلك أنواع لا تخسر wato bayar da labari game da cewa hakika abin da ya shafi mummunan zato anwa'ul latusar nau'i nau'i ne wanda ba a iyakance shi da wani adadi wanda yake sananne nau'i ne wanda yana da yawa wancan zai zamanto mummunan zaton shi a bangaren ruwa ne don me Allah zai yi ruwa wannan kuma mummunan zaton shi akan bangaren kasuwanci ne don me Allah ta'ala zai buɗa wani bai buɗa wani ba wancan shi kuma mummunan zaton shi a bangaren ilimi ne don me Allah zai baiwa wani ilimi bai baiwa wani ba wancan shi kuma bangaren abin da ya shafi mummunan zaton shi bangaren kyau ne don me Allah ta'ala zai halitta wani mai muni wani mai kyau za a gani mummunan zaton shi kuma ba a wannan bane akan waɗansu bangarori ne ga gona ga gona ta wani ta kama ta wani ba ta kama ba to don me shi wannan alhaji ne shi kuma wannan talaka ne ai abin da ya kamata Allah ka ji tausayin talaka ba alhaji ba ta duka bayin Allah ne mun gane da kyau shine anwa'ul la tuhsar arabi'a mas'ala ta hudu annahu la yaslamu min zalika hakika yadda lamarin yake la yaslamu min zalika ba wanda yake kubuta daga mummunan zato illa man arafa al-asma'a was-sifati wa arafa nafsahu face dai mutumin da ya san sunaye na ubangiji subhanahu wa ta'ala da abubuwan da waɗannan sunaye suke kunshe da shi na ma'anoni sannan kuma ya san siffofi na ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abin da waɗannan siffofi suke ɗauke da shi na ma'anoni wa arafa nafsahu sannan kuma ya san kanshi na'am
باب ما جاء في منكر القدر وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم باب ما جاء في منكر القدر wannan babe zai yi mana bayani dangane da abin da ya tsoshi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa game da hukuncin mutumin da yake musan kaddara ta ubangiji mutumin da bai yi imani da kaddara ba wa ibn umar abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Umar dan Khattab Abdullahi dan Umar yace wallazi nafsu ibn Umara biyadihi ina rantsuwa da sarkin da ran Abdullahi dan Umar yake hannunsa shine Allah yace ina rantsuwa da Allah law kana li ahadihim mithlu uhudin zahaban da a ce akwai kwatamkacin dutsen uhudu na zinari ga ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen masu wannan mugun ra'ayi masu wannan mummunan tunani saboda abdullahi da umar ya faɗi haka ne lokacin da ya haibu ya amar da shi da humaid ibn abdurrahman alhimyari suka tsare shi a nan cikin makka ɗaya ya shiga damarsa ɗaya ya shiga hagunɗinsa ta ce ya aba abdurrahman innahu zahara dibalana nasun يقرؤون القرآن ويتفكر ويتكفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني yace wallazi ya halifu bihi ibn umar yace irin waɗannan mutane wanda ba su yi imani da kaddara ba idan ka haɗu da duk wanda yake da wannan aƙidar ka ba shi labarin ni ba ni ba shi shi ma ba shi ba ni na barranta daga gare shi shi ma ya barranta daga gare ni ce ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa da a ce akwai kwatamkacin dutsen uhudu na zinari ga ɗaya daga cikinsu na dukiya thumma anfaqahu fi sabilillahi sannan kuma ya kashe wannan kuɗi cikin ɗaukaka addinin Allah ma qabilahu Allahu minhu Allah tabaraka wa ta'ala ba zai amsa ba daga wajen shi Allah ba zai amshi ba wannan aikin hatta yu'mina bil qadar wato har sai ya imani da kaddara imani da kaddara tana ɗaya daga cikin rukuni daga cikin rukunne na imani guda shida wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ambace su a cikin hadisi guda ɗaya wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo su a cikin alkur'ani a cikin ayoyi guda biyu ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم sannan kuma Abdullahi dan Umar Allah ta Allah ta'ala ya kare da da shi wato sai kafa hujja da fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yace al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ma'aiki yace imani rukunai na imani shine an tu'mina billahi ka ba da gaskiya da Allah ka gaskata da samuwar Allah da kaɗaitakar shi da cancantar shi ibada daga wajen bayinsa sannan kuma ka gaskata da mala'ikai cewa bayi ne na Allah waɗanda ba sa saba wa Allah dukkan abin da ya umarce su suna aikata abubuwan da Allah ta'ala ya umarce su wa kutubihi sannan kuma ka gaskata da littattafai na Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya saukar da su akan manzannin shi wa rusulihi sannan kuma ka gaskata da manzannai na Ubangiji cewa bayi ne na Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya turo su zuwa ga bayinsa saboda su bayyana musu alkhairai saboda su aikata sannan kuma su tsoratar da su game da sharri saboda su nisance shi wal yawmil akhir sannan kuma ka ba da gaskiya da rana ta ƙarshe wato ranar lahira rana ce wanda za a yi baje kolin ayyuka wanda ya zo da kyakkyawan aiki ya ga sakamako wanda yake mai kyawu wanda ya zo da kishiyar haka ya ga sakamako wanda yake kishiyar haka illa man rahima rabbuka wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sannan kuma ka ba da gaskiya da kaddara abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zai faru ga al'umma mai kyau ko kuma kishiyarsa saboda dukkan wani abu wanda zai gudana a cikin duniyar nan tun kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta sammai da kasai da shekara dubu hamsin ya riga da sanin abin da zai faru ya riga da rubuce shi inna Allah kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana wa kana arshuhu 'ala al-ma'i wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi na'am sai mu kwana nan ku abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik